tasrifi ko ina za a tashi shafi na 39 ina za a tashi ta bismillahir rahmanir rahim akwai fi'ilai da suka fita daga tsari a kowanne daga cikin su biyan fanabbaha ya faɗakar a kan wannan da ya ce za kasarin a ce fa'ala mura'afa wadda take muta'addiya ta zo murari'in ya fi'ilu da kasara to wannan ya fita kaɗan ne kaɗan ne kamar yadda fa'ala mura'afa wadda take lazima otumila an ɗauko shi zara mai alhali yana da ramma wanda amma shi ma haka ɗin kaɗan ne faɗilin yanduru ɗin zamiri ne da zai koma kan mu'adda za ka sirin ɗin kuwa hali ne daga gare shi maji'ul mu'adda zuwan fa'ala al-mura'af wanda yake mura'afi makasura murari in ya zo da kasara kaɗan ne ma ta cikin faɗinsa kama lazimin za'ida ce ta hana kafin ya aiki yadda galibi ita ma in ta zo tana hana kafi ya aiki ma na fi bai zo ba ya mai dan malik ya faɗo wannan alfiya ta dan malik ya faɗo wannan wazi da ba da rubba wal kafi fa kafko wa kadalihi ma wa jarrun lam yukaf ana ƙara ba bayan ma sai zama rubba din ba za ta aiki ana ƙara ma bayan rubba sai zama rubba ba ta aiki ba kamar rubba mal jabilul mu'abbal fihi wa na jiju baina hunna miharu haka nan bayan kafi kamar fa inna humra min sharril madaya kamal habidatu sharru bani tamimi waƙa da lihima wajen rulayen amma kaɗan mata kan zo bayan kafi ko ruba ya zama ba a hana su jarraba kamar wani baiti aka kawo ana ina ne mata zo bayan ruba ba tare da aiki ba mawiya ko ya rubata ma garatin shahidan na ibn aqilin ai ba su kai 600 ba ya ake bari suke kofcewa mawiya ya rubata ma garatin sha'awa'a shi kuma na kafi shi ne wanan suru maulana wani alamu annahu kaman nasi mazlumin alaihi wa zalim ko majrurun alaihi wa jarim to wata kadiru kama hatumila kama yadda aka jure ai nukilan lazim ai an ciro lazimin alhali da ramma sannan nadirin daga kowanne daga nau'o'in guda biyu ya kaskaso biyu iri biyu ne rarbin akwai nau'in da ultu zuma fi hilafi kiyasi ya ka zumta a cikinsa sabanin kiyasi ya zama gaba ɗaya ya zo masa shi zuzi akwai kuma nau'in da yake yana zuwa da fuska biyu alkiyasu wa hilafin kiyasi yana zuwa da kiyasi da kuma sabanin kiyasin maltazamu fi hilafin kiyasi amma abin da suka lazumci sabanin kiyasi a ciki daga wanda yake fa'ala mura'afa mai kaiwa ga mafuli to guda ɗaya ne ya yi nuni zuwa gare shi da ya ce habbahu mai fa'ala mura'afa mai kaiwa ga maf'uli amma murari'inta a maimakon ajiya fa'ulu ajiya fi'ilu shine habbahu ya hibbuhu habbahu ya so shi ya hibbuhu yana son sa ai zuwa mai ta'addada kasra kadai ya kadan ne ya zo ne a fi'ili daya shine habbahu bil muhlas da ha karami banda ba dugo ya so shi yana son sa da fatahar ba da kuma kasirar ha'i lokaci a cikin ahabbahu yuhibbuhu bi fatil ya'i ne nan bi fatil ya'i da fatahar ya ba ba'i bane ya'i da fatahar ya wa kasar laha'i da kasar laha'i lugatu luga ce fi ahabbahu a cikin ahabbahu yuhibbuhu da shi ne aka kira a shaza ya hibba kumullahu ku bi ni Allah ya so ku a maimakon yuhubib kumullahu ya hibba kumullahu ya faɗa a cikin littafin sihahu fa'ala wadda take mura'afa bayan da za a yi a ce murari inta ya zo da ya fi'ilu da kasara sai ko ya fi'ulu ya zo tare da shi da ramma matuƙar da yana kaiwa ga mafi'uli ban da wa'annan harufa amma abin da yake zuwa da fuska biyu daga wanda yake mai kaiwa ga mafi'uli zai zo da ramma bisa kiyasi ko da kasara sabanin kiyasi to ibnu malik ya nuni zuwa gare shi da ya ce harra ka kiyaye wannan fi'ilan guda biyar cewa suna zuwa da fuska biyu na farko harrahu ba na yaƙi shi to ana cewa abirarin in ya hurruhu ko ya hirruhu wa shadda aka nan shadda shadda ya ɗaure shi ya shudduhu ko ya shudduhu haka nan allahu ya sha da shi sha na biyu ya ulluhu ko ya illuhu sha na biyu ko battal hadisa ya yanke magana ya bittuhu ko ya buttuhu ko battal habla ya yanke igiya ya bittuhu ko ya buttuhu shine kada na yankewa haka nan namal hadisa ya daga magana ya yada magana ya nummu ko ya nimmu ai aka kiyaye mai zuwa da fuska biyu daga fa'ala mura'afa mai ta'adda fi'ilai ne guda biyar na farko harra ana cewa wane ya ƙi abu to ana faɗa da kasra a murari in ya zama shazi ko ya huruhu da ramma ya zama ƙiyasi ya ƙe shi haka na harratul ƙaumul harba mutane sun ƙi yaƙi haka harar kalmo ya hiru asalinsa kare ya yi haushi yana haushi da kasara lagairu ba ƙari haushi ya yi itoko ya yi murya ba tare da haushi ba na biyu ausakahu ya ɗaure shi asali sadda shaufi na sai abu ya tsanani shi a kansa yana tsanani aishtar da ya tsananta na uku allah hakan ce ya shayar da shi abin sha mara ta biyu ya illuhu wa ya ulluhu yana shayar da shi ko ya shayar da shi alalan sha na biyu bayan sha na farko na halu da wasali akan ha babban na halu ba na halu ba ashirbul awwal sha na farko ko ashirbul awwal sha na farko alalu kuwa ashirbul sani sha na biyu asalinsa daga alatil aro ne ta ilo kasura ma'uha ruwanta ya yawa fahiya alatun ita mai yawan ruwa ce arabiyu na hudu batta yukalu akan ce battahu ya butuhu ko ya bituhu wato ya bituhu na farkon da kasara ba ramma ba ce akan ba kasara ce karkashin ya bituhu na biyun ne ya butu amma shi yadda suka rubuta a nan duk daya kaga ba haka ba ne kada'ahu ya yanke shi asali daga batta ya bitu ne ayin in kada ya yanke kama imbatta imbatta imbatta wato ban ga dalili ba a cikin ƙaidan cewar mawaƙinmu gare shi da ya ce kada a na yankewa don ba wanda ya tarayya da shi daban batta kawai na yankewa ne na biyar namma ana cewa ya yada magana yana yadawa ya nummuhu ko ya nummuhu ya dau magana ya yada asalinsa a wato nammal hadisu nafsuhu da magana ta yadu ita akan ta nammal hadisu nafsuhu yanin yana yaduwa fasha ya yadu nammal hadisu nafsuhu ga wata faɗakarwa أشار في السياي a wato jauhari ya yi nuni a littafinsa sihahun إلى أن الذي سهل Mm-mm.
أن إلى أن الذي mhm سهل mhm ka faɗe shi sosai ila annan lazi إلى أن الذي mhm سهل sahala سهل da shadda وجعل sahula lazimi ne to ana so ya kai ga fi'ili ga maf'uli sai a mai da shi mura'afi ya koma babun fa'ala kamar fariha da farraha cewa abinda ya sauƙaƙe zuwan fuska biyun في هذه a wayannan fi'ilan لزومها مرة shine cewa takan zo lazima wani wakacin wani wakacin kuma da zo a, tana da ba lazima ba tana da maf'uli وذكر فيها ya faɗa a cikinta في مالك بالتويل a maddar bat- ya battahu ya bittuhu أنها أربعة cewa guda hudu ne فلم يذكر مجيء الوجه bai ambaci zuwan fuskokin guda biyu ba a cikin harrahu وهكاه مالك amma a kamus ya kaito haka وكلام النازل A, shi mai kamus da dan malik waye farko waye riga wani da mai kamus fairuz zabadi da ibn malik waye riga wani Hmm? ai sun haɗa lokaci kaɗan ko ɗan malik zancen da ya fi shura an haife shi jira ta ɗari shida ya yi wa fati yaushe ɗari bakwai an ɗari shida da saba'in da biyu ashe ba su haɗa lokaci ba ko ba su haɗa lokaci ba ɗan malik ya riga shi kuma fairuz abadi an haife shi ɗari bakwai da ishirin da tara 729 yawa fati 817 ba su haɗa wakaci ba kenan ko shi wannan tun 672 ya mutu ɗan malik mai alfiya shi ko fairuz abati sai 729 aka haife shi kaga tsakanin mutuwar wannan da haihuwar wannan an samu wajen sun kusan shekaru 60 ko shekaru 50 hadda bakwai ko tunda nan saba'in da biyu ga ashirin da takwas da ga ashirin da tara ɗarin haɗa hamsin da bakwai to lashi mai kamus ya fi daɗewa ko tunda shi sai ɗari takwas da sha bakwai ya yi wa fati ya yi tamanin hadda takwas ko ya daɗe kuma har ya mutu idansa garau kunnensa garau haƙorinsa garau lafiya ya mutu da kayansa ba- ba- ba abin da ya tawaya a cikinsu to shi mai kama su zaba ne to
وكلام النازل zancen mawaƙinmu ibn malik يوم الحسن yana zartar da cewa iyakan cewa a wa'annan guda biyar وأبان في التسليم ya bayyana wannan a littafinsa tafil da ya ce
والتزام waltuzimar rammu waltuzimar rammu alizumta irin ramma في المباعث a cikin mura'afi wanda yake kaiwa ga maf'uli غير المعقول Ah, kasuruhu banda wanda ba aka kiyaye kasurarsa ولكنه sai dai shi dan malik لم يزل bai zaɗe ba a sharhin da yawa tafsil ɗin bisa biyar ɗinnan
وقد baharaku ya ce haƙiƙa zafirtu na rabauta fil kamus a kamus في أربعة da fi'ilai guda hudu وبأبوها wasu a ciki ma sun zo a siyawu kuma ما ما سبق tare ko da cewa shi mai siyawu ya ce ai guda hudu ne kacal to amma a wasu bababin sai ƙara wasu wa'anne ne ƙara wahiya su ne nassal habara بالنون ونفسه ya yaɗa labari ana cewa ya nusuhu ko ya nusuhu abshahu
وشجع رأسه ya yi masa rotsage a ka ya fasa masa kai ya shujuhu ko ya shujuhu
وأبه بالمؤجمة an rahu da radi mai ɗigo ya fakar da shi zuwa kaza ya urruhu ko ya irruhu alja'ahu ya fakar da shi والإباب بالكسر almalja'u mafaka shine irwaru
وهذا في القلب wannan a kamus ne wannan guda uku duk mai kamus ya faɗe su ورمه بالرأي ana cewa rammahu ya gyara shi yana gyarawa wayarin mahu ya gyara ya faɗi wannan da fuska biyu a cikin sihabu tare ko da cewa a baya ce su hudu ne to ga na biyar shi da kansa ya kawo ya bahar ya ce na waƙe ta na ce wa mislu harra ya nusu shajjahu wa kaza an rahu rabbahu ai aslaha al'amala wa mislu harra misalin harra a cikin zuwa murari inda fuska biyu ya nasa ya nusu ya yada ya fasa masa kai rotsage a ka ya shuju ko ya shiju hakanan an rahu ya urruhu ko ya irruhu ko rammahu ya rummuhu ko ya rummuhu ai aslahal amala ai ya gyara aiki aslaha da fataha akan lamin da ha'in sai mu kwano amma ma na dara shi ya ƙara guda hudu kenan to shi abdullahi dan fodo fa ya yi ƙari a nan a baharul muhid ko bai ƙara komai ba ina baharul muhid yani ba baharul muhid ba a hisno ya samu ƙari ko bai samu ƙari ba a iyaka bincikensa ya ƙara wasu akan wannan guda hudu ko bai ƙara ba كذلك في لازم به المراءة kaga shi ya kawo fiye da haka ko ya kawo Allah washadda Allah batta namma nassaram washajja arba bassa gaddara fadam ya kara fi'ilai ha guda uku akai ko shi ya sa a bugun hausa a bugun hausa la'alla sai ya zama da ja suka rubuta nan wani lokacin laifin kano son kuɗi su can sokwata da suka tashi bugawa su ne hausa ko? ko ba su zo sai suka da irin wannan sai ya zama da jan tawada suke rubutawa shine asali yadda shi mai littafin ya kayansa yadda shi mai littafin ya kayansa duk inda yake irin wannan da jatta wada ya rubuta ka gani ga shi batta gaddara faɗan bayan ya kawo shadda وفي هرب رم يجتلب وشد ألا بت نما نس رم وشجع الرب ذيك بت غس رك دم guda hudu shi shi abdullahi ya kara a kai na shi mai jami'ul amsal shi jami'ul amsal ya kara guda hudu ko shi kuma ya kara hudu sai suka zama takwas kenan amma bincika a ga wa zai bincika mana a cikin ne tajul arus a gashi bayanan da ya akai ko tajul arus na zabidi malamin malaman su su shi abdullahi ɗin kotu na shi zabidi malamin shehu jibril ne jibril na shehu jibril na agadas ne ko shehu jibril na agadas malamin su shehu usman ne ko to za a duba a gaiwa me tajul tajul arus ma an samu sai a kwamfuta ko a yi an huta mai da littattafan a kwamfuta ma ya fi daɗi sai su cika mutum waje yana so ka ajiye wani ɗan da kakken nama amma littafi ya tsare ma haka kawai duk wani littafi ba ci za ka yi ba ko sai dai ma an baka yi hankali bai hana ka bacci ka ɗauko kai ta karanta gane za ka ci cikinka ya cika ka yi ta baccinka to Allah ya taimaka. Da karanta fata a daya salatul fatiha uku.